أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي أشرين دا أكو قوة رمضان hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha takwas ga watan shida miladiyya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. muna cikin suratul nisa ajiya mun tsaya aya ta ɗari da goma sha biyar a yau za mu tashi akan aya ta ɗari da sha biyar zuwa ta ɗari da sha shida muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu a cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a duk cikin ababen da za mu gabatar a rayuwarmu ta duniya kuma Allah ya kashe mu akan haka Allah kuma ya sanya aljannar firdaus ta kasance ita ce makomarmu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Inna Allah haƙiƙa Allah la yaghfiru baya gafartawa an yi shiraka bihi a yi shirka da shi, an yi shiraka sun ka ce wato fi ta'wilil mafdar, an wato harfu nasbin na, yi shiraka sai ya zamanto fi'ili mudari'i wanda yake mansubun bi an wa huwa fi ta'wilil mafdar al-mu'awwal sai a ce, Inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi. Allah ba zai gafarta kowane irin nau'i na shirka ba da shi, an gane ko, wa yaghfiru ma duna zalika liman ya sha, Allah yana gafarta ma koma bayan abin da bai kai shirka ba liman ya sha'u ga wanda ya ga dama, da haka wannan ya nuna shirka da Allah a cikin rububiya tashi, Allah bai gafarta wannan. Dama tauhidi ya kaso a gida nawa, ya kaso a gida uku. توحيد الربوبية ده توحيد الألوهية ده توحيد الأسماء والصفات wadan su waɗanda suke suka ga ahli sunna za ka ji sun ce wai cewa tauhidi ya kaso kashi uku bid'a ne ko ba haka nan bane saboda mi saboda annabi bai ce ga tauhidul uluhiyya ba bai ce ga tauhidul rububiyya ba ga tauhidul asma' was sifat kamar wadanda za su ce shi ba tajwidi ai bid'a ne an fahimce ni duk waɗannan hanyoyi ne na neman yakar gaskiya wasu suna yi akan jahilci wasu kuma sun san a ilmanci suke yi amma suna adawa ne da gaskiya shaidan ne ya kawata musu abin da ke cikin zukatansu a'a akwai abin da ake ce ma ka'ida ce ta usulul fiqh wato al-istiqra' shine a bi diddigin al'amari ɗaya bayan ɗaya to in aka bi diddigin al'amari aka gano shi to ƙa'ida ce wadda duk duniya ana aiki da ita idan aka ce mutum biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta ya halitta an gane ni mace da namiji to shi kenan wannan ƙa'ida ce wadda kowa ya san da ita ba ta bukata kuma ai sai an yi wani abu da mun ce mata suna wuri kaza kenan mafhumin shi maza ba sa nan shikenan shine abin nufi ina fatan kuna fahimta ta da Allah subhanahu wataala ce yusikumullahu fi auladikum sai ce ni lizzakari mislu hazzul unsayayn an san zakar ga abin da yake dauka kenan magana ta kare azzakar wal unsani istiqra'i ne alqur'ani ya tabbatar da wannan a cikin suratu maryam Allah ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wasbir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu sabiyya rabbus samawati kaji tauhidur rububiyya Allah shine ubangijin sammai da kasai wama bainahuma fa'buduhu kaji tauhidul uluhiyya ka bauta mishi shi kadai ba tare da kowa ba wastabir li'ibadati kayi hakuri gun bauta ma Allah subhanahu wata'ala dan ababen sai an jajirce hal ta'lamu lahu samiyya shin ka taba samun mai suna irin sunan ubangiji kenan Allahu nan tauhidul rububiyya rabbu tauhidul uluhiyya fa'budhu tauhidul asma was sifat hal ta'lamu lahu samiyya shikenan wannan shine dalili muna da ayata cikin alqur'ani amma tunda bai so bai yarda ba bai son a bambanta tauhidi mutane su gane shirka to ba zai yarda wannan ba sai kawo abin nan dan haka dai aya ta kore kowane irin nau'i na shirka akwai masu shirka ta rububiyya ta Allah shine waɗanda suke i'tiqadin wani mutum yana iya yi maka ko boka ko wani malami ko wani mutum zai iya yi maka wani tasarrufi cikin gudanar da al'amura na ubangiji kamar ka nemi wani ya maka arziki a'a ka ya halatta wani ya roƙan maka ubangiji ya baka arziki amma babu wanda zai iya ma arziki in ba Allah ba don Allah inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin ko ko a ce wani zai kashe ko zai rayar wannan ƙarya ne wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir shi yasa tauhidul rububiyya bai da matsala sosai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta da kafin ran makka sun yarda da wannan a gane ni wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah amma a wannan zamanin namu akwai matsala dan abu da suke inkarin ubangiji to a da ake cewa mutane ba su inkarin ubangiji ba a samu ne da matsala a'a ba ana nufin ba tauhidul rububiyya da mutane suke ubangiji a'a lokaci ne yanzu dan adam Allah ya halitta shi akan aqida kamar da ayoyi suka yi bayani da hadisai an ba shi aqida sai ta nan ta so shi na cikin mahaifin mahaifiya sai amma da yanzu duniya sai shi dan ya rude shi shi yasa muke ganin mutanen China suna da itiqadin babu Allah ko ba haka ba mutanen kasar Rusiya an gane ne Rasha suna itiqadin a mazhabar su babu Allah dalilin su kuma su suna cewa a'a kawai shikenan rayuwa la ilaha wal kaunu madda babu abin bauta wani abin da za a cewa abauta ba wal kaunu madda sannan kuma duniyar da muke ciki shine abin da ake gani abin da ake gani akwai shi abin da ba a gani babu shi shikenan wannan ita ce akida su to amma wannan akida ce ta ƙarya saboda duk lokacin da matsala ta shafe su za su dawo ma Allah subhanahu wataala fa idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun da haka za a fahimci wannan shirka ta uluhiyya shine a gabata a bauta ma wani tare da Allah wanda shine babban matsalar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su Abu Jahal an gane walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa suka ce ba muna bauta musu ba face sai dai su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga wannan shirka ce cikin uluhiyya sannan kuma suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un uja kaga wannan shirka ce cikin uluhiyya sannan akwai shirka fil asma'i was sifat shine mutun ya kamanta Allah da wata sifa wadda Allah ya kamanta kanshi da ita da wasu bayansa an gane ni misali in an ce yadullahi fawqa aydihim sai wani ce a to yadullahi hannu Allah kina Allah na shina da hannu irin namu kaga yayi shirka don ya hada Allah da halittunsa wani kuma sai shi kore duk sifofin Allah ya ce a'a ai Allah duk inda anka ce wallahu sami'un alim kaza kaza kawai an yi ne don mu fahimta to shi ko wannan malamai suka ce duk lokacin da mutum yayi inkarin sifofin Allah to shi kan shi tamkan wanda yayi kamanceceniya ne domin kullu munkir mumassil duk mutumin da ya kore dukkan sifofin Allah to hakika ya kamanta Allah da halittunsa don bai yi inkarin sifofin Allah ba sai da ya ga cewa kamar sifofin mutane ne sannan ya kore kowace sifa alhali a'a za ka tabbatar ma Allah da sifofinsa amma ba tare da ka kamanta shi da bayi ba laisa ka mislihi shay wa huwa as-sami'ul basir ka huta in ka dauki wannan kuma ita ce aqida mazhab na ahlus sunna duk mutumin da zai magana kan sifofin Allah ya kore su to akwai alaka tsakanin sifa da zati kamar da Sheikhul Islam yake faɗa shine cewa lokacin in an ka ce wani yana gani yanzu in muka dauki alqur'ani za mu ga ayoyi da dama su faɗi Allah yana yi mutane suna yi ko ba haka ba Allah ya siffanta bayan shi suna ji waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun kuma yace am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum ko ba haka nan bane to kenan duk inda aka siffanta Allah da wata sifa aka ce bayan shi suna da sifar tana da alaka da zati gani na a matsayina na ɗan adam ba ɗaya ke da gani na dabba ba domin zatin ɗan adam ya saba ma zatin dabba gani na ba ɗaya ke da na aljani ba saboda zati na ya saba ma zatin aljannu haka ne to ganin ubangiji ba ɗaya da ganin mushike ba don mi don zatin Allah subhanahu wata'ala ya saba ma zatin mu ka huta inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafartawa ga wanda ya ga dama kenan cewa duk abin da ba shirka bane Allah zai gafarta sabanin khawarij da mu'tazila su khawarij suka ce a'a wato zina ba ta ga cikin maduna zalika duk wanda ya zina ya kafirta shikenan ya fita daga cikin musulunci su ma mu'tazila suka ce a'a wanda duk ya zina ya fita daga musulunci amma shi bai shiga cikin kafirci ba shi na manzila bai na manzilataini su ko khawarij suka ce ya ketara gada har ya kai cikin kafirci ahli sunna suka ce a'a ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma da wannan sai su tuhumci ahli sunna su ce a ai shi yasa kuka ba mutane dama su je su yi zina mutane su je su yi tata su yi kaza su yi kaza saboda kun ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai mu ce a'a ba haka bane da Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shine ya faɗa bayin nashi ne shi adda wuta shi adda aljanna amma mutum shi istikali cewa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ka san cewa kana daga cikin waɗanda Allah ya ce liman yasha kai baka sani ba kenan da haka kai tunanin za a yafe ma wannan kuskure ne domin kayi ma Allah ta'addanci kana son ka kutsa gaibi na ubangiji kuma kai baka san gaibi ba an fahimci wannan sannan kuma mutum nagari bai tunanin ya aikata abinda bai dace ba don saboda yana da wanda zai taimaka mai ya cece shi a'a kullun kana kokarin ka aikata aiki na daidai in ka yi kuskure radda an ka kama ka to wannan kuma kuskure kowa yana aikata shi amma yi da gangan ai Allah bai ce mu aikata shirka da gangan ba kuma aikata sako da gangan ina fatan kun fahimta saboda suna zagin ahli sunna akan wannan magana wa man yushrik billah haqiqa duk wanda yayi shirka da Allah Allah ce faqad dhalla dhalalan ba'ida haqiqa ya bata bata mai girma in ku manta ba wata aya mai kama da wannan ta wuce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima malamai suka ce to dan mita aka ce faqad iftara isman azima nan ko aka ce faqad dhalla dhalalan ba'ida a wajen har da alaran ma sai kai hattara dan saboda faqad iftara isman azima shine na farko sannan faqad dhalla dhalalan ba'ida shine na biyu lokacin da kace sallah ya kai mahaddacin alqur'ani ko wanda yake hadda alqur'ani ko yake son ya haddace amma me yasa kalmomin suka bambanta malamai suka ce can ana zancen kirkira ƙarya ne game da mutanen da sun ka aikata aiki akan ganganci su ne Yahudawa da Kiristoci an ba su littafi suna da ilimi suka je suka kauce ko ba haka nan bane Allah ce ya ayyuhal ladina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an naqmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashabas sab wa kana amru Allah maf'ula kaga ahlul kitabi ake magana inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima kaga nan kariya suka kirkira ma Allah Allah ya ba su littafi Allah ya ganar da su amma nan da an ka ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida saboda siyakin ana zancen bata ne wani mutum ne wanda ya musulunta daga baya ya kafirta wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin sannan ana magana ne kan siyakin shedan ayoyin da za su zo za su yi bayanin cewa ya dauki alƙawarin zai batar da mutane wala udillannahum kaga ba ilimi gare su cikakke ba sai suka bata shi yasa ayoyin siyakin nasu yan bambanta sai Allah subhanahu wataala ce in yad'una min duni
in yad'una min duni illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida wannan in ita ce malamai suke ce ma nafiya ce kenan bi ma'ana ma in an ce in yad'una min dunihi illa inasan ai ma yad'una min dunihi illa inasan wagga ma nafiya illa tana zuwa bayanta an gane ni ma tana da ma'anoni daban-daban a cikin larabci ka koma cikin mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari zaka ga ma tana zuwa kaza ma tana zuwa kaza ma tana zuwa kaza to kaga wanda bai san larabci da kyau ba yana son ya zama mufassir akwai matsala don bai san ma istifhamiyya bace bai san ma mausuliyya bace bai san ma masdariyya bace bai san ma nafiya ce ba bai san ma masdariyya zarfiyya bace duk bai san wannan ba kuma yana son ya zama mufassir shi yasa malaman mu na farko suna jin tsoron mutum ya fassara alqur'ani bai zan babban malami ba sai ka karanta lugha ka zanga wurtaccen malami a ilimin su sai ka karanta hadisi ka san hadisi sai ka karanta fiqhu ka san fiqhu musamman a wajajen fiqhul malikiya sai ka karanta manya-manyan littattafai na malikiya sai ka hada ilmin muka musulunci sannan a fara tafsiri da kai mu ko yanzu abinda mutane suke so bai karanta kowane ilimi bai san nahau ba bai san sarku ba bai san balaga ba bai san hadisi ba bai san komai ba sai ya dauki jalalaini sai zo a fassara mai sai ya je gidan radio wani ma ayoyin da aka fassara mai yau su ne zai hawa gidan tele ko gidan radio da su kaga wannan ba mufassir bane ne wannan mukaddib ne ya ƙaryatar da Allah domin sai an nemi ilmi an gane ni kuma kayi makal Allah ƙarya domin yin tafsiri sai kana da ilmumukan da za su baka damar ka fassara alƙur'ani in kai kuskure Allah ya gafarta ma amma ka san baka sani baka je kai ni kai ƙarya ce kai ma Allah subhanahu wataala Allah ya shiryar da mu Allah subhanahu wataala ce in yad'una min dunihi ba komai suke kira ba koma bayan Allah illa inasan sai mata waɗansu malamai suka ce illa mawatan sai abin da yake matacce waɗansu suka ce illa inasan sai asnaman gumaka an gane ni wannan kuma yana da alaƙa ne da gumakan da suka kasance a can makka mafi yawanci a wancan lokaci gumaka ne da aka sanya masu sunan mata أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى كاغدت أفرأيتم اللات الله سيسون كسامو متسوكة سيمة لاتا والعزى العزيز سيسون كسا العزى دا ألف وتو التأنيث سننكما ومناة الثالثة الأخرى سنا الله المنان سيسون كسا مناتا to shi yasa Allah ce in yad'una min dunihi illa inasan amma da an ka ce mawatan an kalli cewa waɗannan ababen ba su da rayuwa an gane ni walladina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir sannan Allah subhanahu wa ta'ala sifanta su wa tarahum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'u wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'ukum walladina yad'una min dunillahi لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون da haka in mun ce mawatan ba matsala bane in mun kire su asnaman ba matsala bane in ma mun kire su wane ne saboda mi saboda gumakan ba su da rayuwa kenan in mun ce mawatan kenan in mun kire su asnaman saboda gumaka ne in mun kire su inasan dama sunayen mata aka samu su allata wal uzza da manata an gane ko da haka wani lokacin maganganun malamai ba sun ci karo da juna bane in yad'una min dunihi illa inasan ba komai suke kira ba kuma bayan Allah sai mata Allah ce to sai aka kalli cikin gumaka akwai waɗanda aka sanya masu sunan mazaje akwai masu sunan mata amma sai Allah ya zaɓi masu sunan mata saboda sun kasance suna kyamar kyamace ko ba haka nan bane alama ce ta tawaya su a wajen su haihuwar ƴa mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin suratul zukhruf wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim sannan Allah ya nuna na ƙasar da iyamace take ɗauke da ita ta buƙatar ƙawa awa man yuna sha'u fil hilya wa huwa fil khisami ghairu mubin sannan Allah ya nuna suna ƙyaman ƴaƴa mata wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna to abin nan da kuke ganin kuna ƙyama sai ba wani abu ba ku ba kuma sun a ce kun haife shi kuma a ce abin mamaki Allah da kuke bauta ma kuma mace ne a akwai wani girma wanda kai girma Allah babu to wai su suna ƙyamar a haifa musu ƴaƴa mata kuma sun ce ma ƴaƴa mata ƴaƴan Allah ne bayan suna kyamar su ko ba haka bane waja'alul mala'ikata alladina hum ibadur rahmani inafa ko indar rahmani inafa wata qira'a wai kuma alhali ba su suna kyamar su kuma sun yarda da cewa wato abin da ke saman su wanda ke taimakon su kuma mace ne sun sanya ma Allah kishiya abin da suke kyamar su haifa shine suka sanya ma Allah kishiya ina san kenan Allah subhanahu wata'ala ce wa in yad'un ba komai suke kira ba illa shaytanan marida sai shaitan wanda yake maridan wanda yake kangararre dan tawayi shine marid daga marudar rajulu yamrudu murudan koko marada idza ata idan yayi girman ka ya ketare iyaka wa yattabi kullu shaytanin marid shine mai tawaye shaitan kuma yayi ma ubangijinsa tawaye kuma ya sa waɗansu mutane ya ja su su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala tawaye nan da aka ce yad'una ana fassara shi da kira ko ba haka nan bane in an ce da'a yad'u shine kira amma nan ibada ake nuhi ba ko ne irin nau'i na kira ba shi yasa zaka ga su malamai in an zo irin waɗannan ayoyin sai su ce wa in yad'una ba komai suke bautawa ba sai ka ce to aka rabaka Allah menene kalma ta da'a ciki da'a shine kira da'autur rajula sai a ce a'a kira wani lokaci kira ne na biyan bukata in nace da'autu na kiraiwa ne yanzu kira shi ne amma Allah ai baka iya kira Allah yazo in ka kira Allah kira nan sama gare ka roƙo ne to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira wato du'a'i wani lokaci ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum tace innal ladina yastakbiruna an ibadati bai ce innal ladina yastakbiruna an du'a'i ba shine abin da ake nufi sannan kuma wannan shi ne abinda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cewa suna bauta mashi dan kuma abinda an hane ku da shi ne alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin annabi ibrahim yace ma babanai ya abati la ta'budu shaytan inna ash-shaytana kana lirrahmani asiya bauta mashi dan ba sai an zo an yi mai sujada ba ba sai an je an yi mai kabbara ba a'a ayi mai da'a cikin abinda Allah ya halasta a haramta ko a haramta haramta abinda Allah ya halata shine abinda ake nufi ko malaminka ka yi maɗa a cikin irin wannan ka aikata shirka haka Allah subhanahu wataala ya faɗa akan malaman Yahudawa dan malaman musulunci su shiga tetayin su ittakhadhu ahbarahum ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون التي وإن أطعتموهم إنكم لمشركون هر إن كوكي مسوطاء تكين أبند الله يا حرمتا كوكا حلبتا كو يا حلبتا كوكا حرمتا حقيقة كو مشركين dan haka bin wani cikin abin da Allah ya halatta ka yarda ka saba ma Allah ka bi shi ka yi shirka an gane ko yana da kyau musulmi mu fahimci wannan aya da kyau Allah ya ganar da mu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce la'anahu Allah la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruza Allah subhanahu wata'ala ya ce la'anahu Allah Allah ya tsine masa kaga fi'ili madi ne wani lokaci Allah ya tsine masa Allah ya tsine masa lokacin da ya ƙi yin sujada ga annabi Adam alaihi salam wa inna alayka la'nata ila yawmiddin ko wa inna alayka la'nati ila yawmiddin Allah ya la'ance shi shi yasa malamai suke cewa akwai ababen da suke sawar a la'anci ɗan adam don haka ya kamata ka karance su ka san su don kakka fada a cikin su ko ba haka ba wani bawan Allah ya rubuta wani littafi ya sanya masa suna wato al'ashiya ko ko al'asbab allati ta jurru li sahibiha alla'na ababen da suke sawa ɗan adam a la'ance shi don haka ka karanci wannan littafin ka ga abubuwan da suke sawa Allah ya la'ance ɗan adam na farko yin mubahala da annabi akan ƙarya za a la'ance ka فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نمتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين daga cikin abun da ke sawa Allah ya la'anci mutum ya kirkira alƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ko yayi shirka alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila ulaika alladhina la'anahumullah sannan saba alƙawari tsakaninka da Allah zai iya ja maka la'ana fa bima naqdihim mithaqahum la'annahum waj'alna qulubahum qasiya da sauran abubuwa masu yawa ya zo cikin hadisi yin fitsari ko kashi ko ba haya a ƙarƙashin icce yana daga cikin abin da ke sawar a tsine ma mutum kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji tsoron ababe guda biyu masu dama mutum la'ana sannan kuma yin kashi ko fitsari bakin inda mutane suke shan ruwa za su sa al'ance ka kuma la'anta za ta iya kama ka don ka aikata abin da ya cancanta al'ance ka sannan boye abin da Allah subhanahu wata'ala ya sabkar zai ja ma la'anta Allah innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu dan haka dai kai binciken su zaka gano su wala'anahu Allah Allah ya la'ance shi shi shaytan wa qala sai shaitan ya faɗa ya ce la'attakhidanna wallahi lalle zan riƙa min ibadika daga bayinka nasiban wani rabo wanda yake mafrudan yankakke ya ɗauki alƙawari cewa sai ya riƙi wannan rabo da wannan rabon kuma Allah subhanahu wataala sai yayi bayanin shi a wurare daban-daban nasib na shaitan shine mafi yawa dan ya zo sai yayi muna bayanai mu bi shi وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون قليلا ما تشكرون قليلا ما تذكرون وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين da yawan su kuma su wanto daga jinsin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata tasaddaqna fa inna kunna aktharu hatbi jahannam da sauran abubuwa kuma yace ma Allah la attakhidanna min ibadika daga cikin bayinka nasiban dama alƙawari ne ya dauka kuma ya cika shi kuma da yawan mutane sun bi shi wa laqad saddaqa alaihim iblisu dhanna fattaba'uhu illa fariqan min almu'minin mafrudan wanda yake yankakke to ya dauki alƙawari hanyoyi waɗanne hanyoyi zai bi zai zo cikin ayoyi da dama da ya yi bayanin hanyoyin da zai bi yanzu zai zo da su daga cikin nan ayar da za ta zo ta yi bayanin hanyoyin da shaitan zai bi wanda zai samu nashi rabo tun da in ka ce kana son kai aiki ai dole sai ka tsaya kai tunanin da za aiki ko in kana son kai gini sai ka yi tunanin wanda zai maka ginin sai ka yi tunanin kuɗin da za a kashe a cikin ginin sai ka yi tunanin kaza kaza kaza kaza ka bi hanyoyin da za ka bi to tun da ya ce la attakhidanna ya ɗauki alƙawari sai ya samu nashi rabo to waɗanne hanyoyi ne zai bi don ya samu wannan nashi rabon ga wasu daga cikinsu za su zo wala ubillan nahu wala ubillan nahum wala umanniyan nahum wala amuran nahum wala amuran nahum fala yubattikun آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا to ga hanyoyin da shedan yayi alƙawari la attakhidanna hanya zai bi wanda zai bi zai batar da mu dama ya ce qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin فبعزتك لأغوينهم أجمعين قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين كذا hanyoyin da shaytan zai bi yace wallahi sai na batar da su batarwa shine babu wanda zai batar da kai yazo ya ce ma hanyar ga in ka bita za a halaka za ka bita dan kasuwa in ka ce mai ga kayan da in ka saye za a yi hasara ba za a ci riba ba zai siya eh to kaga dole sai an samu shubha shi yasa duk aqidar da ba ta gaskiya ba ba haka suke jan mutane ba a'a sai an zo an nuna maka ga hanyar da za a bi yanzu dan shi'a in yazo bai nuna maka cewa ya ce maka abubakar kafiri ne umar kafiri ne wanda jamhurin su aka haka suka tafi in ba shi azzaidiya ba an gane ni su ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun yarda sai in ba mutum uku ba wata riwaya bakwai wata riwaya sha biyar mai yawan ce ta ce sha biyar ko ba haka ba kaga in ya gaya ma wannan magana zaka yarda idan ya ce maka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in banda Khadija duka ƴan wuta ne radiyallahu anha ko radiyallahu anhunna ajma'in ko ba haka nan bane kana yadda da shi ba za ka yadda da shi ba amma sai ya zo ma da wata hanya ya ce maka ahlul bait kaga ahlul baiti ahlul baitir rasul sallallahu alaihi wasallam ana na ana tafiya sai ka yarda muna son ahlul baiti muna kaunar su sai muna maka cewa to ai an cuci ahlul baiti an cuci ahlul baiti ba a ba aliyu matsayin da ya kamata ba kaga sanan zai batar da kai sai ce awo lalle sahabban nan sun ci amana wanda ko ci amana kafiri ne shikenan ya kare da kai sai ce maka ai masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kabarin Abubakar ga kabarin Umar sai ya ce maka tsakiya inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan ne aljanna amma da kabarin Umar da kabarin Abubakar duk cikin wutar jahannama suke ba za a bayyana irin waɗannan ababen ba saboda mi saboda tun farko in za a bayyana su mutane ba za su karɓe su ba shi yasa duk mayaudari a duniya to daga farko sai ya boye mutumin da yake son ya ci amanar ka an gane sai ya bi waɗansu abubuwa an bi salo na dubara na kaza na kaza na kaza na kaza daga nan za a jefa ka cikin halaka aka dan qur'ani yun inda yazo ma sai ce maka kai waɗannan malaman da kake gani sun cika sabani da yawa sai ce maka ai Allah ya ce shi qur'ani ɗin samkan muna ko ba haka nan bane ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a an sabkan ma annabi isa injila an sabkan ma annabi musa at-taura an sabkan ma annabi dawuda zabura an sabkan ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama alqur'ani to shi ko bukhari wani annabi na aka ba bukhari muslim wani annabi na aka ba muslim tirmidhi wani annabi na aka ba tirmidhi sai ce maka to ka gani duk ƙarya ce ina fata an fahimce ni kamar shi tirmidhi cewa ya ga yadda rayuwar rayu shari'a ta ce ku zo ku yi aiki da ita ba kamar cewa na ga yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gudanar da rayuwarsa ba wala udillannahum yace wallahi zan batar da su wala umanniyannahum sannan kuma zan sa musu guri dan adam ya zama to bai da komai sai guri ga mu nan yana yiwa laraba suna da wani suke cewa rubbama maniyatuhum fi umniyatihim yana yi wa mutuwarka tana cikin gurinka inda kake son ka cimma gurinka nan ne halaka take amma muna nan mun samu duniya gaba kana nan kana jiran ka samu gida in ka samu gida ka samu mota in ka samu mota ka samu kaza in ka samu baiwa guri ya kare kana nan kana nan da ka tuna da mutuwa sai shaytan ya dawo sai ya ce maka a'a akwai kaza shi yasa imamu shafi'i yake cewa li kulli nafsin wa in kanat ala wajalin min al maniyati amalun tuqawiha likulli nafsin kowace rayuwa wa in kanat ala wajalin min almauti ko da tana tsoron mutuwa kaga yanzu an kai wani abokinka wanda kuke tare sai ka ji tsoro ya kama ka to amalun tuqawiha sai gurin duniya zo sai ya mantar da kai kawai sai a shiga harkoki bayan an yi sadaka kwana uku da suke cewa sadaka kwana uku da ba san dalilin ta ba eh sai a koma sai ka iske an lalace wani ma sai ka iske shi da kanshi ne yayi dogon suma an kai shi cikin kabari sai aka ga hannu na motsi aka ce mutumin da ran shi bayan an dawo da shi gashi fa kafa guda duniya kafa guda lahira kamar da suke cewa ya dan leko kadan ko ba haka ba irin na dan giya da ya sati biyu bai da lafiya dogon masassara da kadan ya mutu aka samu aka aka bashi magani da ya taso ce kai yace wallahi ya gane da lahira da ake bifin shi yace wallahi bai dauka dan haka yana kusa ga mutuwa amma maimakon ya tuna sai ka iske gurin duniya ya samu mata da Allah subhanahu wataala ina fata ku fahimce ni don haka shedan ya ce zai samu na guri guri ya zamanto daidai da matsayin da Allah ya baka misali ina da jika 100 to ya kamata guri na ya zamanto daidai na mutanen da sun mallaki jika 100 ina da miliyan goma guri na ya zamanto daidai da na mutanen da suka mallaki miliyan goma to amma abin da sa guri bai kare muna mai jika goma gurin shi na mai miliyan 100 mai miliyon ɗari gurin shi na mai miliyar gudana don so shi cimma mai miliyar shi ko mai miliyar so shi cimma mai miliyar biyu mai biyu so shi cimma mai uku har zuwa sama wanda ya fi kowa kuɗi duniya so yake kullum a ce shi ne sama wala umanniyan nahum kenan guri bai taɓa karewa ba da haka sai a yi hattara wala amuran nahum shaidan ya ce wallahi sai na umarce su fala yubatti kunna adhanal an'am sai sun wato yanke ko sun katse an gane ni azanal an'ami kunnayen ko kunnuwan dabbobi shedan yayi umarnin wannan ina fata an fahimce ni malamai suka ce nan da an ka ce azanal an'am can da suna da al'ada dabbar da za su yi shirka da ita sai su sa mata alama ta kunya shi yasa Allah ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wadansu malamai suka ce a'a wanto azanal an'ami ana nufin mutum kawai ya zo ya yanke kunnan dabba wanda shi ko sai suka ce malamai haramun ne to dan haka in mutum ya yanka kunnan dabba an gane da sunan takarrubi ga ibada to wannan kafirci ne don Allah bai umarni da haka ba amma in ya yanke kawai don jin daɗin duniya ko don saboda wata bukata tashi to wannan haramun ne don saboda yi saboda a cikin shari'ar mu dabbobin da ake bukatar a yi layya da su har da wanda aka katse ma kunne ba a yi layya da ita ko ko tana daga cikin wanda adda aibi tunda akwai sabani tsakankanin malamai to dan bi za ka aikata wannan babu wata bukata sai dai in akwai lalura an gane ni lalura tana yiwa a duba a gani in ba a cire wannan kunyar ba da ta rube yana yiwa za ta mutu ko kuma abin da ya kama da haka to wannan in akwai uzuri ko ko akwai lalura to babu laifi mutum a wannan halin yana iya ya aikata an gane ko kenan sai mu bambanta in an yi ne da sunan ibada ya zan kafirci in an yi ne don wata bukata ta duniya in akwai lalura babu matsala in babu lalura ya kasance haramun fala yubatti kunna adhanal an'am wala amurannahum yace wallahi sai na umurce su fala yughayyirunna khalqallah sai sun canza halitta Allah subhanahu wataala na khalqallah halitta Allah ba don shi Allah halitta bane ba ana nuhin wato al khalqu nan sai kai hasara saboda ism ne na masdar an gane ni khalaqa yakhluqu khalqan an yi halitta to khalqallah nan an yi idafa shi ne zuwa ga wato fa'ilihi ba an yi idafa shi ne zuwa ga almaf'ul ba wato in an ce khalqallahi halittar da Allah yayi ba halitta Allah ba don shi Allah ba halitta ba ne kun fahimci wannan da kyau dan ka samu wannan wani ya kawo maka shubha sannan khalqallah malamai sun kawo maganganu daban-daban waɗanda za su kai magana takwas goma har zuwa abin da ya kama da haka amma dai abin da nake son in ce kafin mu shiga shine cewa duka ayat za ta iya ɗaukar su domin nan sai abin da shari'a ba ta yarda da shi ba khalqa mufrad ne Allah ma'rifa ne shi ko mufrad in an kai idafa shi zuwa ga ma'rifa jam'i yake komawa wa in ta'uddu ni'matallahi sai la tuhsuha ni'ma daya an gane ni Allah mufrad ne sai an kai idafa kaga da shina nufin ni'ima daya ba a cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha don duk da yaro an kace lissafa muna daya da ya ce daya ya kare a'a ni wa in ta'uddu ni'matallahi kenan inda za ku lissafa ni'imomin Allah amma ba ni'ima guda ba bai dace ce la tuhsuha ba to nan khalqa shi ma mufrad ne fala yughayyirunna khalqa Allah za su canza halitta Allah kowane irin canzawa wanda shari'a ba ta yi umarni da shi ba zai shiga a ciki da haka in ka dibi littattafan tafsiri zaka ga sun kawo maganganu daban-daban wadan suka ce fala yughayyirunna khalqallah abinda ake nufi za su canza aqida wadda Allah subhanahu wataala ya halitta mutane akan ta don Allah ya ce fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah an gane ni kaga shi liddini harifa kenan za su zo su canza aqida shine abin da ake nufi in sun zo a doron kasa kamar abin da shi ya faɗa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na Abu Huraira kullu mauludin yuladu ala alfitra wannan fitra ita ce za a halicce shi akan ta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi na Iyad wanda yake na cikin sahih Muslim yace inni khalaqtu ibadi hunafa na halitti bayina akan fitra akan tafarki wanda yake madaidaici da sauran nassoshi waɗanda suke nuna cewa abinda ake nuhi da khalqallah ita ce aqida fala yughayyiruna khalqallah za su zo su canza dama kuma Allah subhanahu wataala abinda ya kafa mana hujja kenan waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nuhi fala yughayyiruna khalqallah shine al-khisa abinda ake cewa al-khisa shine daddaka ko dandaka an gane ni dabba wanda suke haihuwa kamar namiji sai a samu wani abu sai a daddake shi sai zama to baya haihuwa an gane ni da yawa daga cikin malamai wadansu sun tai cewa wannan abin haramun ne wadansu kuma suka ce a'a makaruhi ne dalilin su akwai wani hadisai daban-daban da aka rawaito akwai hadisi na Ibn Umar wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an khisa'il ghanam ya hana a daddake dabbobi kankana wal baqari da shanu namiji kenan sa wal ibili da raqumma amma raqumi ake nufi wal khayli da kuma wato dawakai kenan doki ake nufi sannan kuma akwai hadisi na ibnu abbas shi ma yayi riwaya sannan akwai riwaya daga ibnu umar wanda take nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana aikata wannan dan haka dai akwai hadisai da suke nuna cewa an hana amma shin hanin hani ne na wajibci ko ko hani ne na karhanci hari na haramci ne ko ko hari na karhanci wadansu malamai suka ce hari ne na karhanci kenan kaga ragon da yake da daddaka an ce ya halatta ana iya layya da shi to amma kuma in an yi layya da shi kaga kai yake da wancan wadan suka ce a'a wannan ya wadan suka ce wannan ya amma dai wanda ba a canza ba shi na cikin halittu wanda suka ce haramun ne kaga ba a yi wanda suka ce makruhi ne za a iya yi dalili suka ce saboda in an dandake shi a'a in dai za a yi layya da shi ne an ka dandake shi don wasu saboda wata bukata to ai dama abin da ake bukata ga nama ga layya yayi kyau yayi mai ya zamanto mai kyau kenan dandaka ba za ta hana burin da ake bukata gare shi ba an gane ko wadansu malamai suka ce ba su yarda da shi ba sun kawo riwayoyi da dama riwaya ta ibnu abbas wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an sabri ruh ya hana sabri ba hakuri ake nufi ba a daure mutum a hana mai abinci sai ya kusa mutuwa sannan a halbe shi wa khisa'il baha'im sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a daddake wato abin nan dai daga cikin mazaje daga cikin dabbobi an fahimta amma shi na dan adam haramun ne mutlaqan haramun ne a daddake mutum a hana mai haihuwa saboda mihi saboda dan adam in an kai haka an cutar da shi turawa da suka zo da suka kama mutanenmu da suka sai da su a turai sama hanya duk daddake su an kai saboda mi saboda kar su je su yi ma matansu ciki ko baka gane ba an samu banza an gane ni an samu banza amma fa atahum Allah bin haythu lam yahtasibu gashi nan yanzu akwai abin da yake cewa metisage dalilin metisage an kama bakakken Afirka an kai su turai yanzu sun zan yan kasa kuma sun auri turawa kaga can da ba a samun mutumin da namiji da mace sun bambanta suka haife su sun tura suke haihuwa yanzu ko sun zan yan kasa bayin nan sai sun dawo sun mallaki kasashen su yau ga ƴaƴan bakake nan suna mallakar kasashen duniya waɗanda su ne suke da karfin faɗa a shi an gane wannan ko waɗannan dai asar ne kuma akwai asar daga ibnu umar wanda imam malik ya ruwaito shi cewa ibnu umar shi an ruwaito shi da kanshi ya ce yana kyamar yakrahu al-khisa ko al-ikhsa an gane ni kuma akwai asar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ruwaito wanda umar da ibnu umar yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tukhsu ma yunammi khalq Allah kakku dandake abin da yake ƙara wato halittar Allah to sai zaman to hanin nan da aka yi in na karhanci ne ba a son a yi da yawa don saboda kan dabbobi su karamta amma idan saboda wata bukata ce za a yi kamar wanda su ganin makruhi na cikin salaf kamar Umar ibn Abdul Aziz yana ganin ya halatta in dai layya za a yi da ita ko akwai bukatar naman ta za a amfani da shi a dan dake ta amma ba abu ne wanda yake am wannan sabani ne da malamai waɗansu malamai suka ce fala yughayyirunna khalqallah abinda ake nuhi da khalqallah shine wato alwashmu akwai wani daddage da mata suke mu suna ci mishi daddage ban san komai ake ci mishi ba dai wani wuri daddage sai kaga wai da mata sai su zo ƴan mata sai a samu waɗansu sun fito daga ƙasashen arna masu yin wannan daddagen sai mace ta zo ta buɗe damƙenta sai a zo a daddaga mata wani a yi mai hoton maciji wani a yi mai hoton aljani wani a yi mai hoton mi wani a yi mai hoton mi ko ba akwai shi ba wanda mu har yanzu gayu suna yi turawa suna yin wannan wani zaka ce jikin shi gaba haɗe an yi mai wannan to amma mu nan ma wayewa ce mu ma sun riga don an ce za mu yi koyi da su to kaga mu ma yanzu gayin mu akwai wanda addashi sai kaga hannuwa ne nan maciji nan kura nan kaza nan kaza nan kaza wannan yana daga cikin taghyiru khalqillah sannan yana daga cikin taghyiru khalqillah malamai sun kace shine sadar da gashi mesh da ake sanyowa Allah ya halicci mace da gashinta sai ta ga bai ishe ta ba an gane ni sai ta zo ta ƙara sai an ka zo ɗauko abin nan me yake da suna gashin dawakai da na dabbobin da ba ba san ko ne iri bane an ka zo an ka kawo saboda kun ce ku maza ba ku sosai mai dogon gashi fala yughayyirunna khalqallah yana daga cikin canza halittar Allah abin nan asa wannan mai da suke ce mishi menene tusu tusu suke ce mai komi ban sani ba da komi suke ce mai anan an gane ko mace ta koma ja in tana baka ko ba haka nan bane akwai wani malami da ake ce ma kala rawi a Najeriya ya ce wai sai ka ji mutane suna cewa wannan bakin mutum ne wannan farin mutum ne wannan kuma wankan tarwada ne chocolate ne ya ce wani irin ai wace wace tarwada akwai mai wanka ya ce babu tarwada mai wanka kuma chocolate ya ce me chocolate ya kai ne chocolate ne ya ce mutum biyu ne Allah ya duniya fari da baki in kaga kai ba fari bane kai baki ne in kaga kai ba baki bane kai fari ne yace ma alaran ma ne bakance mishi suna ce ba wai wankan tarwada kudi a gare kai ce ba su so ga ma gaskiya don haka dai a takaice saboda ba mu son mace mai hardaciya alkur'ani ba mu son mai addini ba mu son mai sallah mun yi son fara su ko matan sai suka gato akwai matsala tunda za su yi kwantai bari aje sai turawa suka kawo muna fala yughayyirunna khalqallah in ka bari matarka ta yi akwai zunubi in ka bari ‘yarka ta yi akwai zunubi in ka bari mammarka ta yi baka iya hana ta baka yi mata wa'azi ba akwai zunubi kai wa'azi in ta iya tunda mahaifiyar ka ce ka sa mata idanu ko ba haka nan bane kuma malamin da yake bayanin wannan ya bari al'umma ta aikata haram a waɗansu ƙasashe hatta da matan manya-manyan malamai ana kallon su suke shafa wannan abin suna canza fatar su mun sani ba sai mun yi dogon bayani ba dan haka dai fala yughayyirunna khalqallah zai iya daukan wannan zai iya daukan wannan wadansu malamai suka ce a'a da an ka ce fala yughayyirunna khalqallah za su canza halittun Allah Allah ya yi halittun shi saboda wadansu ababe su ko sai suka canza su Allah ya halitti sammai da kasai don mi lil i'tibar dan saboda mu wa'astu sai suka maida su lil fasad ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فما أنفانا رسوبا ألا يا أهل التي tauraru dan saboda su zamanto shiriya gare mu amfana da su wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr Allah ya sanya muna rana da wata zamanto haske wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja sai mutane suka koma suna bauta musu falamma afala qala la uhibbu al-afilin falamma ra'a al-qamara bajighan qala hadha rabbi falamma ra'a ash-shamsa bajighatan qala hadha rabbi hadha akbar an halicce su dan wani abu mutane sun canza sun mai da su wani abu ko kuma dabbobin da Allah ya halitta Allah ya halitta muku Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun wa lakum fiha manafi' wa litablughu 'alayha hajatan fi sudurikum wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun sai suka koma suna shirka wannan su ce ta Allah ce wannan ba ta Allah bace kaga sun canza su daga abin da Allah ya halice su kasar India masu bauta mu shanu suna da yawa an halitta maka sanuwa ko saniya saboda ka cika more ka koma kana bauta mata kace Allah kace kaga nan fala yughayyirunna khalqallah za su canza halittar Allah subhanahu wataala kai waɗansu malamai suka ce fala yughayyirunna khalqallah duk abinda ga abinda an karice shi ka canza shi bisa ga abinda Allah ya aza to ka fitar da shi daga ka canza halittar Allah an halitta mana dukiya don mu dan saboda mu bauta ma Allah ko ba haka nan bane to sai mutane suka koma yanzu babu ruwansu ita dukiyar nan in sun same ta ba addini za su taimaka ma ba makiyan Allah za su taimaka ma kaga fala yughayyirun la khalq Allah am ji dukiya dan saboda mu gina masallacin ne mu gina makaranta mu taimaki waɗanda suka bukatar taimako a'a yanzu kai baka taimaka ma kowa sai mutumin da ke taimaka maka wajen banna mutumin da ke nuna maka cewa duk abin da ka aikata daidai ne in ka saba ma Allah daidai ne to shi zaka taimaka ma kaga fala yughayyirun la khalq Allah malamai sun tayi akan wannan dan haka dai ma'anar ayar tana da faɗi sosai wannan haske ne muka ɗan yada ya duk abin da ya zamanto amma malamai suka ce nan bai daga cikin fala yughayyirun na khalqallah abinda aka yi umurni da a canza shi an gane ni misali akwai abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashrun min al-fitra an gane ni daga cikin su akwai aski akwai aske gashin hamata akwai aske gashin mara akwai yanka ko ba haka nan bane to waɗanda ba su daga ciki ba a ce suna daga cikin fala yughayyiruna khalqallah dan wannan Allah yayi umurnin a aikata kenan abinda Allah yayi umurni ba za a sa shi a ciki ba ina fatan kun fahimce ni saboda Allah ne yayi umurni shi Allah halitta sai ce ayi to dan haka wannan mun samu nasu amma akwai wani iskali ku saurara ku ji wannan bayanin kuma dole sai mun yi shi akwai wata riwaya da aka yi daga wani malami da ake kira Tawus shi wannan tsawus ɗaya ne daga cikin malamai na salaf amma sai aka ro riwaya shin ta inganta ko bata inganta ba bari ku ji yake cewa shi la yahduru nikaha sauda bi abyada wala nikaha wala baydaa bi aswad shi ba zai halarci auren fari da baka ba da baka da fari hujjar shi kuma fala yughayyirun na khalqallah za su canza halitta Allah kamar yadda muka yi zancen mai tisashin nan na baki ya auri fara ko ko fara ta auri baki a samu ƴaƴa to kaga wannan ya kafa hujja da wannan aya malamai sun kace koda na farko ruwiya an kace yan an ce ruwiya an riwaito bi sigati tamrid na biyu ijtihadi ne na wani malami koda ya inganta gare shi idan ya saba ma nassoshi na shari'a to mu babu malamin da muke bauta ba ko ba haka ba a'a muna bauta ma Allah duk wanda maganar shi ko iskarin shi saba ma nassi sai mu roƙan mishi gafara mu ce Allah ya gafarta mai a matsayin sa dan adam mu yi aiki da abin da shari'a ta tabbatar domin mi domin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da sabanin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da auren Zaidu dan Harisa lokacin da ya auri wata mata da ake kira Baraka ta haifar masa ɗa Usama, Zaidu bin Harisa balarabe ne, ita ko wannan baraka bakar mace ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan aure kaga ba a cewa fala yughayyirunna khalqallah wannan zai shiga daga ciki sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da dan Zaidu Usama bin Zaid ya aurar da shi da Fatima bintu Qais ita ku wannan Fatima bintu Qaisun balaraba ce ƙorashiya ce an gane ni dan haka ƙarshen larabci shi ne an ce ƙorashawa tun daga cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito sannan kuma Bilal ya auri ‘yan uwar Abdurrahman ibn Auf, sannan ko ita ko ta kasance daga cikin larabawa daga wanda ke cewa bani Zahra. Don haka wannan ya nuna cewa ashe ya halatta baki ya auri fara, fara ta auri baki ya halatta, a shar'ance, don wannan shi zai kawo da sauki a cikin shari'a, ko ba haka nan bane. Kuma shi zai nuna addinin musulunci addini ne na kowa da kowa. Don haka waɗansu malamai da suka kafa hujja da wannan asar na da aka ruwaito daga tsawus suke cewa ai ba a auren fara da baka kaza kaza kaza wannan ba gaskiya bane ko ko su yi ittikali da wata riwaya da aka ruwaito ga Imam Malik ba gaskiya bane wai cewa mace idan baka ce to in ba ta da waliyin da zai wajabta mata mujbir kenan kamar mahaifinta to in dai baka ce ana iya musulmi tahta wilayatul muslimin sai a daura mata aure kamar kenan shugaba yana iya zama to shine zama towa jagoran da zai daura mata aure kenan sai zama to sun kace dalili kuma saboda bakar mace ba ta da daraja ba ta da kima kuma ba ta da kyawu kaga wannan magana ta saba ma musulunci ina fata an fahimce ni to dan an ruwaito waɗannan daga waɗansu malaman malikiya su ba malaman malikiyan ba su ne musulunci gaba ɗaya ba shin menene malaman musulunci suka ce kaga wanda bai son musulunci an gane ne ko yake son yayi suka cikin fiqh ko hadisi sai ya dauko magana daya sai ba zai dauko daya ba amma aikin yan jarida in ka je ka wajen wannan yayi magana mi zaka yi sai ka dawo wajen wannan ka ji mi zai yi in wannan ya zagi wannan wannan mi zai kare kanshi da shi in wannan ya faɗi wannan wannan mi zai kare da kanshi amma dan jarida munafiki ko mutumin da yake munafiki sai ya ba waɗansu dama su yi magana amma ba zai ba waɗansu dama ba su kare kansu ina fata kuna fahimta ta da haka in ka ɗauki ra'ayin waɗansu malaman malikiya shin imamu malik haka ya tafi a'a shi cewa yi babu kafa'a sai cikin addinin musulunci fasiki baya auren mumina da take don menene domin fasiki ba daidai yake da mumina ba amma cewa baki ko fara ko kaza Allah bai kai wannan launin ba dan Allah bai kallon suwarikul inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin innama yanzuru ila qulubikum aw riwaya wa a'malikum dan haka dai wannan riwayar batila ce ko da shi tsawus ta inganta sai mu ce ijtihadi ne yayi wannan abin da malaman malikiya suka faɗa bai yi ba akwai wata riwaya daga imamu shafi'i da yake cewa aure tsakanin bakuraishi da wanda ba bakuraishi ya ba an gane ni bai dace ba don ba daidai suke ba riwaya ce an kawo daga imamu shafi'i ta inganta ko bata inganta ba ba gaskiya bace in ma ta inganta ijtihadi ne imamu shafi'i yayi wannan kuskure ne sai a maida mishi abin shi ina ba ta kumfince ni domin ra'ayuka ne waɗanda suna nan cikin littattafai waɗanda da su ne ake ɗaukowa don a kawo fitina a cikin musulunci ko ko a soki musulunci Allah ce inna akramakum inda Allah atqakum inna Allah alimul khabir wannan ka'ida da za mu yi aiki da ita yanzu da mun yaki duniya amma tana da wahala saboda mi saboda yana da wahala jajaye su yarda da su da bakin mutum ɗaya ne su turawa ba su yarda da mu da su ɗaya ne saboda su ga kere-kere ko ba haka nan bane su ko waɗancan ƴan uwan mu laraba ba su yarda da mu da su ɗaya ne saboda su kansu wa junan su su ɗauki juna wani abu ba an gane wannan asabiya tana daga cikin su to wanda bai ɗauki ɗan uwansa ba larabe wani abu ba balle ma bakin mutum to kaga wannan shi yasa musulunci ba zai ci gaba dan haka sai a ce a'a fari bai auren baka baka ba ta auren fari kaza kaza kaza kaza a'a ai hakuri in dai musulmi ne in baki ne ma ranar tashi alkiyama fari zai yi in kuma kafiri ne ranar tashi alkiyama baki zai yi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh fa amma alladhina tawaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum kaji dalilin da yasa sun kai baki wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun dan haka imani shine kamata mu duba amma akwai matsaloli waɗanda Allah ɗaya san iyakarsu don saboda in kana son duniya a san ka to kai kokari ka ce kana son kai aure ko ko kai kokari ka ce kana son matsayi na siyasa to sai an binciki waye babanka wane ne mamanka ya ina aka haife ka mi ka mallaka gida nawa gare ka waye karne ma gindi can can can can ka taba yin kaza ka taba yin sata ka taba yin zina kana da dan shegege eh subhanallah duk sai an binciki wannan dan haka wallahi akwai aiki mai yawa gare mu wannan shi yasa kuke ganin laraba ba su ce nasara saboda mu mu da an musulmi mun dauke su wani abu shi bakin mutum ko balarabe ko kirista ne da ya gane ya ga jika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana girmama su ko jahilai ne amma ba su dauke mu komai ba su ko sun riki kafirai wani abu su ko kafirin ba su dauke su komai ba ina fata kun fahimce ni dalili ko ba ari Allah ba da mun zo mun rike gashi ana nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura auren kaza kaza kaza shikenan sai mu yarda duk ƴan uwan juna muke amma ka ce ba ka bani dan saboda ban da kuɗi to da ni kuɗi in ka bani bani kaura ko ba haka nan bane eh ka ce baka bani saboda ni bawa ne ina dalilin ni bawa ne baka da wani dalili saboda ni baki ne kai fari ne turawa sosai su kawo waɗanda nasoshi sai ka iske wani mustashriq ya ɗauko takarda ya rubuta littafi ya ce ai malaman musulunci imam shafi'i an yi riwaya gare shi ya ce kaza to ina addinin musulunci yake ma ima akwai wata riwaya ta malaman malikiya sun ce baka ko da yaushe ba ta da kima ba ta da daraja ba gaskiya bane wai kaza sai a ɗauko riwayoyi irin waɗannan riwaya ta tsawus ya ce fa yughayyiruna khalq Allah da haka addinin musulunci ba gaskiya bane sai mu ce a'a to sauran malamai mi suka ce kuma Allah mi yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake a raye mi ya aikata wannan shi ne samu samu zaman lafiya a koma a riki mutum don addini ba don abin duniya ba ba don wani matsayi ba saboda waɗannan ababen za su iya karewa su bar imani imani bai karewa shi ne za a haɗu har gidan aljanna al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin sai masu jin tsoron Allah subhanahu wataala wannan yasa nake tuna ɗaliban da suke karatu ƙasashen larabawa sai ka iske ƙiyayya da gaba ta shiga tsakanin su da larabawa an fahimce ni saboda kullun in kana yawo bisa hanya sai ka ji wani balarabe ya ce maka kuhul in ka ji an ce kuhul kwalli wai ba kwalli suke nufi ba wai bakin mutum wani mutum ya biya ya wuce sai abin ga ranar sallah sai wani yaro yana tsaye bakin kofa sai ya yi kuka sai mamma ta rugo da gudu lafiya ya ce mata ga abin da ya gari bakin mutum zagi to kaga wannan zai iya kawo muna matsala shi yasa za ku iske wasu su talibai in sun je kasashen laraba in sun dawo kai sai kaga sun kafirta saboda cin mutuncin da waɗansu laraba suka yi musu ba su gane cewa waɗancan sun yi abin da ba daidai ba sai kaga sun koma suna farin cikin ma isra'ila ta kai ma kasar falastinu hari ko ta kai ma laraba sai su yi mukusan laraba nan ba ai shaggun mutane na mu mun zauna tare da su an gane ko shi yasa waɗansu ɗalibai da suka je alibiya karatu gaba ɗaya sai suka rikice irin matsalolin da ake samu sai suka canza sunayensu wani wani ana kira ne abdulsalam sai ce yanzu a daina kira ne da sunan larabci suna ne lafe zaman lahiya wani yanzu ya ce a ustaz ana karatun hadisi ya ce ustaz indi su'al wa ina da tambaya ya ce bilal ma inda hu hadisi ya ce shi kullum yana jin ana cewa hadisi abu huraira wane wane wane bilal ma inda hu hadisi ya ce ustaz isma أنا عندي حديث حدثنا تنكو حدثنا إبراهيم حدثنا ميغري حدثنا حاكمي حدثنا واني يتي أم بلال الرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنا بالمكاهوني يتي يبني يبني من أين لك هذا الحديث يتي يا كان أنا إنك سمونا حديث يتي هذا الحديث رويته من أمريكا da Amurka da rawaito wannan hadisi waɗannan ababe ne da suke faruwa na kyama da sauran abubuwa amma wani bai ɗaukar laifin wani duk mutumin da ya aikata laifi ka a danganta zuwa ga mutane shi shi aikata abin shi ba a cewa wani in ya aikata kaza kabila sai ta aikata kaza ba gaskiya bane ko wace kabila akwai mutum nagari cikin ta akwai mutumin da ba nagari ba akwai musulmi cikin ta akwai wanda ba musulmi ba dan kasa kaza in ya aikata ba a cewa duk kasa kaza ta aikata don cikin yan kasan nan akwai wanda yake son wannan aiki akwai wanda bai son wannan aiki in muna son mu gane duniya kuma mu zamna lafiya mu yi adalci sai mun ɗauki wannan karantarwa ta musulunci dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh